ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna 23 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da shida ga watan biyar a gregorian kalanda 2021 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi masjid wanda aka fi sani da masallacin mai yacci muna addu'a allah ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun karke mun kuma karkare da sura mai albarka suratul rahman yau kuma za mu tashi insha allahu ta'ala farko farkon suratul waqi'a kafin alaramma ya karanto mana akwai bayanai kamar haka a kamar yadda muka sanar cewa akwai wato abu na dumu foundation na marayu da muka bude a wannan masallaci wanda shine na farko da aka bude tun lokacin da aka gina wannan masallaci karkashin shawarwarin wasu bayan Allah to tun lokacin da aka bude mun yi ta kokarin mu samu a bayanai na abin da ya shiga cikin account din domin mu sanar da al'umma kuma wanda suka bada gudunmawar su su samu to mun dan samu dan tangarda a banki din sai daga baya abin ya fita so in Allah da yanzu kafin mu ci gaba da karatu za mu karanta abin da aka samu sa'an nan kuma mu yi bayanai kafin mu ci gaba da tafsiri a mutum na farko a da ya fara tura taimako shine naziha ibrahim fatimat wanda ta tura mana naira dubu goma Allah ya saka mata da alkhairi sai maryam dan juma ta tura mana dubu uku Allah ya saka mata da alkhairi sai abdulhamid mustapha abubakar ya tura mana naira dubu biyu allah ya saka mishi da alkhairi sai muhammad tukur ya tura mana naira dubu ɗaya allah ya biya shi da aljanna sai muhammad umar abdullahi ya tura mana naira ɗari biyu allah ya saka mishi da alkhairi sai kabiru abdullahi ya tura mana naira dubu ɗaya allah ya saka mishi da alkhairi sai muhammad abubakar ya tura dubu ɗaya shi ma allah ya saka mishi da alkhairi sai mustapha ibrahim bakori daga kasar america ya tura mana naira dubu ɗari allah ya saka mishi da alkhairi wannan bawan allah ya saba taimaka mana kwarai da gaske akan al'amura da suka shafi wannan da'awa da kuma wannan harkoki da muke gudanarwa a wannan masallaci muna addu'a da shi da sauransu allah ya biya su da aljanna allah ya biya musu dukkanin bukatunsu na alkhairi to sannan sai malam abubakar khalid ya tura mana naira ɗari allah ya saka mishi da alkhairi sai muhammad ibrahim ya tura mana naira dubu ɗaya allah ya saka mishi da alkhairi sai sani ahmad adamu ya tura mana naira ɗari biyu allah ya saka mishi da alkhairi sai umar babayo ya tura mana dubu ɗaya allah ya saka mishi da alkhairi sai abubakar shafi'u ya tura mana naira ɗari uku allah ya saka mishi da alkhairi sai muhammad umar muhammad ne shi ma tura mana naira ɗari biyar allah ya saka mishi da alkhairi sai ainihin wato muhammad ibrahim jibrin ya tura mana naira ɗari biyar allah ya saka mishi da alkhairi sai muhammad junnatu wane ne dan juma ya tura mana naira dubu biyu allah ya saka mishi da alkhairi ok dan azumi ne naira ɗari biyu ya tura mana ɗari biyu allah ya saka mishi da alkhairi sai musa isa abdullahi ya tura mana dubu ɗaya allah ya biya shi da aljanna sai suraju abdullahi menene bashar ne ko bashir ya tura mana naira dubu ɗaya allah ya saka mishi da alkhairi sai ibrahim abubakar kuri ya tura mana ɗari biyar allah ya biya shi da aljanna sai mustapha shamsuddin muhammad ne ko ibrahim ne ya tura mana naira ɗari biyar allah ya saka mihi da alkhairi aishatu muhammad adamu naira hamsin allah ya saka mata da alkhairi abdullahi muhammad naira dubu biyar allah ya saka mihi da alkhairi aliyu yusuf abdullahi naira dubu uku allah ya saka mihi da alkhairi a anuna umar ya tura mana dubu biyu allah ya biya shi da aljanna Muhammad Abubakar ya tura mana dubu biyu Allah ya sa albarka a rayuwar shi sai ba, ba wani ba suna ya tura mana naira dubu biyu Allah ya saka mihi da alkhairi Allah ya kira sunanka a cikin jannatul firdaus sai wani kamfani ina jin POS agent gas menene relief ko rifila sun tura mana naira dubu biyu Allah ya biya su da aljanna sai Abdulhamid Muhammad ya tura mana naira dubu ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya biya shi sai abubakar aliyu idris ya tura mana dubu biyu allah ya biya shi da aljanna sai ahmad usman abubakar ya tura mana dubu ɗaya allah ya biya shi da aljanna sai bashir shamsuddin ibrahim ya sake tura naira ɗari hudu allah ya biya shi da aljanna idris umar ya tura mana naira dubu biyu allah ya biya shi da aljanna wani bawan allah da bai sa sunansa ba naira dubu biyu allah ya san shi allah ya biya shi sai wani shi ma fi sabilillahi bai faɗi sunansa ba naira dubu goma allah ya sai masa goma ta arziki a aljanna muhammad haruna ya tura mana naira ɗari biyar allah ya saka mishi da alkhairi sai abdullahi adamu muhammad ya tura mana ɗari hudu allah ya saka mishi da alkhairi sai aishatu adamu muhammad ta tura mana naira hamsin allah ya biya ta da aljanna sai abdul jabbar sani muhammad ya tura mana dubu ɗaya allah ya saka mishi da alkhairi sai musa bose muhammad ko ya tura mana dubu ɗaya Allah ya biya shi da aljanna sai Safiyanu Yusuf ya tura mana naira goma Allah ya saka mishi da alkhairi sai Aishatu Muhammad Adamu ta tura mana naira hamsin Allah ya biya ta da aljanna sai Ibrahim Muhammad ya tura mana naira ɗari biyar Allah ya biya shi da aljanna sai Zainab Umar Baba Gana ta tura mana naira ɗari hudu Allah ya saka mata da alkhairi sai Abdul Jabbar Sani Muhammad ɗin can dai ya sake tura naira dubu goma sha hudu Allah ya masa dubu goma sha hudu ta rahama sai wani salihu muhammad ya tura mana naira dubu ɗaya allah ya saka miki da alkhairi sai sani bashir ali ya tura mana naira dubu ashirin allah maɗaukakin sarki ya biya shi da aljannar firdaus allah ya saka musu da alkhairi sai akwai wannan iya ajiya kenan abin da aka samu wanda total ɗin na jiyan shine ya kama a naira dubu ɗari biyu da ɗari tara da hamsin da ɗaya da kwabo ashirin da tara dubu ɗari biyu da naira ɗari tara da hamsin da ɗaya da kwabo ashirin da tara to sai kuma zuwa yau jiya wasu sun tura bayan an fitar da wannan statement ɗin akwai adamu haruna lukuman ya tura naira dubu biyu akwai hadiza muhammad soye ne ko yau wai ta tura naira ɗari biyar allah ya biya su da aljannar firdausi to abinda muke so da ku bayan allah wannan taimako yanzu haka har mun fara shirye-shirye yadda za mu taimaka wa marayu da su wanda abin da muka yi lissafi za a taimaka marayun da ba su gaza mutum hamsin ba ko sama da haka in Allah yadda ta hanyar ba su abinci da ma ɗan kuɗin da za su ɗan dafa abincin da izinin Allah na? wa alaikum salam to Allah ya saka ma da alkhairi to ka rubuto tambayar he ka kawo insha Allah to Allah ya amsa Allah ya saka da alkhairi so saboda haka insha Allah ta'ala jama'a ku taimaka akawun din da za a ci gaba da taimakawa sunan akawun din Abubakar Yaya Arabi Foundation sunan bankin Unity Bank kamar yadda aka sani sannan akawun number din kuma shine 0052120730 0052120730 wannan shine sunan akawun abin nan akawun namba din bankin kuma unity bank akawun din kuma abubakar yaya arabi foundation a unity bank muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya taimaka muku wanda kuka taimaka wanda kuma za ku taimaka nan gaba allah ya ba ku ikon taimakawa ku taimaki marayu allah ya taimaki 'ya'yanku lokacin da suka zama marayu ku taimaki marayu allah zai sa albarka a cikin harkokinku da dukiyarku da al'amarin rayuwarku allah maɗaukakin sarki ba mu iko to mutane suna ci gaba da neman taimako su bari idan an tashi in Allah da zamu a sa'a ne a karbi abin da suka yi niyyar taimakawa da fatan Allah ya taimake mu kamar yadda muka faɗa za mu tashi a farko farkon suratul waqi'a suratul waqi'a sura ce makkiya a malaman tafsiri sun tafi akan cewa lalle sura ce makkiya sannan tana ɗauke da ayoyi guda casa'in da shida guda ɗari babu hudu su ne ayoyin da suke cikinta sannan kuma tana karantar da alba'ath wan nushur wato tashin alkiyama da labarbarun tashin alkiyama sannan tana magana akan manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi wa bawa musamman abubuwan da suka shafi aljanna da ni'imarta da falalarta da alherinta tana ƙara tabbatar da kaɗaituwar Allah cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da kuma asma'ihi wa sifatihi muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato samu gamu da alherin da ke cikin wannan sura baki ɗaya abin da ya shafi sharri da bala'i da azaba da Allah ya ambata a cikin wannan sura da ni da ku Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga afkawa da kuma faɗawa cikinsa alarama mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة Mm, ليس لوقعتها كاذبة mm,
خافضة رافعة mm.
إذا رجت الأرض رجا Na'am.
وبست الجبال بسا Mm.
فكانت هباء منبثا Na'am.
وكنتم أزواجا ثلاثة Na'am.
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Mm.
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة Mm.
والسابقون السابقون أولئك المقربون
Mm.
في جنات النعيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "Iza waƙa'atil waƙi'a, idan mai afkuwa ta afku, subhanallah. Iza waƙa'atil waƙi'a, idan mai afkuwa mai ruguntsumi ta ruguntsumo akan mutane. Idan wacce take mai afkuwa mai faruwa wanda la mahalata sai ta faru. idan ta faru idan waqa'atil waqi'a Allah ya ce laysa li waqa'atiha kadhiba babu wanda ya isa dangane da afkuwarta ya zama mai ƙaryatawa ma'ana ba wata rai da ta isa ta ƙaryata da afkuwarta iyama kenan jama'a Allah ya ce khafidatun ita wannan rana mai kankantar da wasu ne ko mai kaskantar da wasu ne don akwai bambanci tsakanin kankan da kai da kuma kaskantar da kai to ita mai kaskantar da wasu ne khafida ta dankwafe wasu ta danne su rafi'a mai kuma ɗaga daraja da kima da martabar wasu ne ma'ana ta kaskantar da wasu ta hanyar saka su a cikin wuta ta kuma ɗaga wasu ta hanyar saka su a cikin aljanna Allah ya ce idza rujjatil ardu rajja idza rujjatil ardu wato idan aka ainihin wato nade ƙasa rajjan nadewa wa bussatil jibalu aka nike duwatsu aka nannade su aka nike su ga baki daya batha wa rujjatil wa idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu batha aka nike duwatsu asalin nikewa Allah ya ce fa kuntum ko ke fa kanat haba'an dutsen bayan ya gama nikewa sai ya zama ƙura ya zama gari mun batsa abin yaɗawa da bazawa da shekewa Allah ya ce wa kuntum a lokacin ne za ku kasance azwajan dangi salasa guda uku waɗanne dangi sai Allah ya faɗe su ya ce fa ashabul maimanati na farko za a samu 'yan dama Allah ka sa mana cikin 'yan dama ma ashabul maimanati wane irin daraja da martaba da kima waɗannan 'yan dama suke da shi Allah ya ce wa ashabul mash'ama da kuma mutanen hagu 'yan hagu-hagu Allah ya saba ma cikin 'yan hagu ma ashabul mash'ama Allah ya ce wane irin kaskanci da wulakanci da tozarta 'yan hagun nan za su higa Allah ya ce wa sabiquna sabiquna da masu rigaya masu rigaya waɗanda suka rigaye hatta 'yan ashabul yaminin ma sun rigaye su Allah ya ce ula'ikal muqarrabuna waɗannan su ne na kusa da Allah dab da Allah fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima waɗannan ayoyi wato ayoyi ne wanda suke nuna mana irin yadda Allah maɗaukakin sarki zai yi ƙiyama. yasa a nan sai malam mustapha al'adawi ya ce alwaƙi'atu idan aka ce alwaƙi'a ya ce ismun ne min asma'i yaumil qiyama suna ne daga cikin sunayen ranar tashin alkiyama summiyat bidhalika an kiraye ta da alwaqi'a ne litahaqquqi kauniha wa wujudiha saboda a tabbatar da cewa fa sai ta faru kuma sai ta afku ba maganar ka- cewa a aka hira ne ko taɗi ko maganganu ne babu wallahi sai ta kasance to da ya ce wannan suna ne daga cikin suno- sunayen kiyama sai muka bincika muka samu alkiyaman nan tana da sunaye sunaye sunaye sun fi kusan guda 60 a cikin alkur'ani alkiyama tana da sunaye ɗai ɗai ɗai ɗai sama da sunaye guda 60 malamai suka ce kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma wal mawsuf wato yawan sunaye ga abu yana nuna wannan abin yana da wani girma yana da wani wato girman sha'ani da al'amari yasa da ke Allah yana da girma yasa Allah yake da sunaye da yawa ina fata kun fahimci magana manzon Allah da ke yana da mutunci yasa yana da sunaye shi ma da yawa to haka duk abin da ka gani a duniya yana da sunaye da yawa to alama ce da take nuna wannan abin ba na wasa bane wannan dalilin yasa Allah ya sanya wa kiyama sunaye da yawa daga cikin sunayen Allah ya kira ta yawmul hasarat ranar hasara ranar da wasu ba za su yi nasara ba za su faɗi za su yi asara daga cikin sunayen kiyama Allah ya kira ta yawmun nadamat ranar da wasu za su yi nadamar abin da suka aikata daga cikin sunayen kiyama Allah ya kira ta yawmun yajidu fihi kullu amilin amalahu amamahu ranar da kowa zai samu aikinsa da ya aikata a gaba gare shi gashi nan yana kallonsa Allah ya kira ta yawmul karbil azim ranar bakin ciki mai girma irin bakin cikin da ba a taɓa yin sa ba ko ba za a taɓa yin sa ba har abadan abidina ya kira ta yawmul haulil jasim ranar firgici da tashin hankalin da ba a taɓa irin wannan tashin hankalin ba ya kira ta yawmul haqa ranar gaskiya mai tabbata mai afkuwa wanda babu ainihin wato sofa ne a cikin tunanin afkuwarta ya kira ta yau mutammatul kubura ya ce fa'iza za a tammatul kubura ranar da uwar bala'i ta zo a tammatul kubura uwar bala'i Allah ya kira kiyama da wannan suna ya kira ta yau musakha fa'iza za a sakha idan mai daka tsawa ta zo ta wanda idan aka yi tsawa kowa sai ya shiga taitayinsa Allah ya kira ta da wannan suna ya kira ta yawmut talaq yawmut talaq Allah ya kira ta yawmut talaq ya kira ta yawmul firaq ranar rabuwa da masoya ranar da rabuwa da mai gida ranar da rabuwa da mata da miji da uba da koma wane ne wallahi ka rabu da shi in na kirki ne in ma na banza ne to ranar ce zaka rabu da shi yawmul masaq ranar shure shure kafa ta dinga shure shuren tafiya lahira ranar ranar Allah ya kira ta da wannan yawmul ishfaq ranar shauƙi Allah ya kira ta yawmul inshiqaqi ranar da sama za ta kyakkece ƙasa za ta daddatse taurari za su hargutse su wargaje ga baki ɗaya Allah ya kira ta yawmul hisab ranar hisabi ƙididdigar ayyukan bayi da lissafin abin da suka aikata yawmul ma'ab ranar makoma wani ya shiga aljanna Allah ya sa muna ciki wani kuma ya afka wuta Allah ya sa ba ma ciki yawmul azab ranar azaba da ɗanɗana mugunyar azaba ga wanda suka kangare wa Allah suka fanɗare wa Allah suka waskace wa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa ba ma ciki yawmul sa'iqa ranar tsawa ranar da Allah zai daka wa kowa tsawa ba wanda ya isa mai mayar wa Allah amsa yawmul qari'a rana mai kwankwasa kan mutane ta kwankwasa rayuka alƙari'atu malƙari'a wa ma adraka malƙari'a wato mai kwankwasa mai kwankwasa Allah ya ce waye sanar da kai wace ce mai kwankwasa ba wanda ya santa billahi lazi sai an dira a ranar ne za a san ita wace ce an gane magana da kyau ko yawmul waqi'a rana mai afkuwa ita ce yanzu muka karanta yanzu yawmul rajifa rana ainihin wato mai tsawa mai mai abun nan rana arrajifa mai tsawa ina cewa تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يوا تونا رانات yawmul radifa rana ta- ta arradifa yawmul gashiya rana mai lullube mutane da basifa da bala'i da tashin hankali hal ataka hadithul gashiya wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min ainin aniya Allah ya sa ba ma cikin waɗanda za a yi wa irin wannan mugunyar azaba yawmud dahiya Allah ya kira ta yawmud dahiya yawmul azifa Allah ya kira ta yawmul azifa makusanciya tana dab ko yanzu ta faru billahi lazi kar kai mamaki dan Allah ya ce azifatil azifa mai kusantowa ta kusanto laisa laha min dunillahi kashifa ba wanda ya isa ya gane yaushe za ta afkuse shi yawmul qisa- qasas ko yawmul qisas ranar da za a yi kisasi tsakanin bayi yawon lata hina manas Allah ya kira ta yawon lata hina manas yawon tanad Allah ya kira ta yawon tanad yawon ishad Allah ya kira ta yawon ishad yawon mi'ad ranar cika alkawari da kuma gamuwa da Allah yawon mirsad ranar da Allah zai ce gane ina jiran ku ku iso ku same ni an gane ko inna rabbaka labil mirsadi kenan yawmul qada ranar da Allah zai hukunci tsakanin bayi yawmul jaza ranar da Allah zai yi sakamako ga bayi yawmul buka ranar kwalma kuka da ihu kuma wallahi kukan mutum da ihunsa ba zai masa amfani ba idan kai kuka a nan duniya nan ne za a tambaye ka me ya faru idan kana da masoya kusa da kai su rarrashe ka su biya ma bukatun abin da kake so dan ka daina kuka amma a kiyama Allah in kana kuka ba wanda zai kula ka ba wanda zai kula ka yawmul bala ranar bala'i Allah ya kira ta yawmul bala'i ranar da za a yi bala'in da ba a taɓa yin irinsa ba Allah ya kira ta yawmu tamuru sama'u maura ranar da sama za ta juya za ta juya ana ganin ta nan wallahi za mu- za a naɗe ta inji Allah an gane ku wa tasirul jibalu saira ranar da za ka ga duwatsu yanda ka san girgije yanda ka san leda iska ta ɗauka tana gudu da shi haka za ka ga duwatsu suna gudu a sararin samaniya yawmun azim rana mai girma Allah ya kira ta yawmun aqim rana ce wacce take da matsala a tattare da ita an gane magana da kyau ko Allah ya ce li yawmin azim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin dan rana mai girma ranar da ainihin wato mutane za su tsayu gaba ga ubangijin su subhanahu wata'ala yawmun asir rana mai wahalar sha'ani alal kafiri na gairu yasir Allah ya ce a gurin kafirai ba rana ce mai daɗi ba an gane ko yau mai kulul kafiruna haza yawmun asir an gane ko yawmun qantari qamtari rana ce ta qamtari yawmul masir rana ta tafiya gaban Allah subhanahu wata'ala yawmun nushur ranar tashin mutane domin a yi musu hisabi yawma yunfakhu fi suri ranar da za a yi busa a cikin kaho Allah ce fa idza nufiqa fi suri nafkhatun wahida wa humilat al ardu wal jibalu ko fa dukkata dakkatan wahida Allah ce fa yawma idhin waqa'atil waqi'a Allah ce ranar da muka yi busa a cikin kaho muka ɗauki ƙasa da duwatsu muka dandake su dandaka ɗaya to a ranar ɗan adam zai san mai afkuwa ta ainihin wato afku wa yi ba'athu min qubur ranar da za a tada mutane a cikin kaburbura fa idza bu'thira ma fil qubur ko wa husila ma fis sudur inna rabbaka bihim yawma idhin la khabir ko Allah ya ce idan muka burtso da mutanen da suke cikin kaburbura muka ainihin wato bujiro da abubuwan da aka danne a cikin kiraza to a ranar ne mutane za su gane kuskurensu Allah ya saba ma cikin wanda za mu fahimci kuskurenmu yawman tufajjaru fihi albihar ranar da koguna za su ainihin wato tsatsage wata ta'ajjaju bin nari kuma ranar da zaka ga kogi ne mana ga ruwa a makara a cikinsa amma ya kama da wuta bal bal bal yana cin wuta yawmul qarar ranar da za a tabbatar da mutane a cikin aljanna wasu kuma a tabbatar da su a cikin wuta Allah ya tsare mu daga shiga wuta yawmul inkidar ranar da ainihin wato komai zai rikice zai cakuɗe zai hautsi ne yawmul intishar ranar da za a raba takaddu a watsa su kowa ya kama hannunsa wani ya kama da hannun dama Allah ya sa muna ciki wani kuma ya kama da hannun hagu Allah ya sa ba ma ciki yawmul infitar ranar da sama za ta dinga tsatsagewa za ta dinga daddarewa za ta dinga faffashewa yawmul ah, iftiqar ranar talaucin da ba ran- da ba za a yi kuɗi ba kowa zai talauci ranar wallahi tsirara za ka tashi duk wannan jamfofin da ka tara da riguna da yaduka da ɗinkuna iri iri billahi ladi ko kan ba za ka tsaye da hira hira ba haka za ka tashi da talauci ba komai a yawma yud'a fihi a ilan nar ranar da za a kira wasu zuwa wuta Allah ya sa ba mu bane yawmun tuqallabul wujuhi fihi bin nar ranar da za a jujjuya wasu fuskoki zuwa wutar jahannama Allah ya sa ba fusakokin mu bane yawma yunadi fihi al-malikul jabbar ranar da Allah mai mulki al-jabbar wanda ya gagaru kowa wanda yake iya tilasta kowa ya abin da yake so ranar da zai ce limanil mulkul yawm lillahi al-wahidil qahhar a ranar ne Allah zai faɗi wannan yawmul insida ranar al-insida'u yawmul inqita ranar da za a yanke duk wani alaka tsakaninka da ainihin wato wanda kake tare da shi da Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna yawmun ma'lum sananniyar ranar da ba wanda bai san da ita ba yawmun maw'ud ranar da aka yi alkawarin za a gamu yawmun mashhud ranar da kowa sai ya halarce ta bayan za a yi taro ba wani ya ce ya zo wani a ce ya zo wani a ce bai zo ba ko ba haka bane ko a ce yau ana tafsiri wani ya samu zuwa wani bai samu zuwa ba ranar ba wanda zai zai zai zai abin nan zai makara ba a lattin haduwa a wannan ranar yawmun mashhud ranar da kowa sai ya halarci wannan ranar billahi lis da mai kuɗi da talaka da mutumin kirki da na banza da musulmi da kafiri da mai da'a da kangararre wallahi kowa sai ya ji da shugaba da wanda ake shugabanta da masu kuɗi da talakawa da 'yan banza da 'yan arziki da uba da ɗa da miji da mata da yaro da ƙarami kowa sai ya je wallahi yawon mashhur yawma tubula fihi sara'ir ranar da za a ainihin tona silili Allah ya ce yawma tubula sara'ir eh fama lahu min quwwatin wala nasir yawma tubula sara'ir ranar da za a tona asiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tonan asiri ko a gaban mutum ɗaya ne aka tona ma asiri kana jin kunya ko baka ji baka ji kunya ballantana a ce me an yi tonan asiri a gaban duniya gaba ɗaya a faɗa abin da ka aikata gaba ɗaya to kaga wannan ba ƙaramin bala'i ba ne ranar tonan sirri yau tubular sara'ir Allah ya ce fa malahu min quwwatin a ranar ɗan adam ba shi da wani ƙarfi wala nasir kuma ba wanda zai taimake shi kada Allah ya haɗa mu da masifa a wannan rana malamai suka ce yau tuguni nafsun an nafsin ranar da wata rai za ta wadatu daga wata rai ma'ana ba wani wanda zai tsina nama komai a wannan ranar an gane magana da kyau ko yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a ko Allah ya ce wal amru yawma idhin lillah ranar da wata rai ba ta iya mallakar wani abu a gurin wata rai a wannan ranar komai ya koma gurin waye gurin Allah yawmin la tanfa'u fihi al-ma'dhira ranar da ba a karbar menene uzuri Allah ya ce fala yu'zanu lahum faya'taziruna ba za a ba su ma izinin magana ba ballantana su kawo wa Allah uzuri a ce ma kai jawabi ai anan ne an girmama ka a ce wani tashi kai me zaka ce yamawa zai tada kai anan ne duniya za a mutunta kan an zo taro wane ya yi jawabi wane ya yi jawabi ya ce to wane bai ce komai ba, bismillah wane akwai abin da zaka ce a nan duniya kenan amma a lahira billahi lazi Allah ya ce ba za mu ba su damar su yi magana ba fala yu'zanu lahum fa ya'taziruna yawmun la turja fihi illa min Allahil maghfira ba a neman komai a gurin Allah in ba gafara ba a ranar yawmul khuludi ranar da in an je ba dawowa idan an je dawwama ake idan dan aljanna ne kai zaka dawwama Allah ka dawwama da mu a aljanna idan dan wuta ne mutum kuma zai dawwama Allah kar ka sa mu yan wuta kuma kar ka dawwama da mu a wuta yawmul la tanfa'ul ma'dhiratu okay yawmul khulud wa ma adraka ma yawmul khulud yawmul inqita'u li'adhabihi yawmul la inqita'a li'adhabihi ranar da babu yankewar azaba wala akhira li'iqabihi kuma babu karshen uquba wala yukshafu fihi an kafirin ma'abahu ba a yaye wa kafiri bukatarsa Allah ya tsare ni da ni da ku da wannan rana waye ne ya kirga mu waɗannan ranakun mun ce sun kai kusan guda 60 ba wanda ya kirga ba ka ji matsalar ai ai idan ana abu mai da hankali kake yi 66 ka kirga ka kirga tsakaninka da Allah Allah ya maka albarka to kun ji rana ce kuma wallahi waɗannan ba su kare ba har yanzu ba su kare ba amma in mun tsaya lissafawa shine tafsirinmu na yau sunayen kiyama kawai an gane magana da kyau ko kuma kowanne suna yana ɗaukar ma'anar bala'in da ke cikin wannan ranar kowanne suna ma'anarsa shine za a yi wa mutane irin wannan azabar da ke cikin suna idan an ce yawmul hasarati to akwai wanda za su yi hasara idan an ce yawmul nadama to akwai wanda za su yi nadama idan an ce yawmul azab to akwai wanda za a yi wa azaba na fata an fahimta duk sunan da aka ambata ga wannan rana to wannan sunan sai ya zartu akan wasu mutane an gane magana da kyau ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu don haka ne mu koma tafsiri malin yake cewa wannan sura an kira ta waƙi'a ne saboda abin da zai afku a wannan ranar ba makawa ba kuma wanda ya isa ya ainihin wato a kawar da wannan rana wata surati shura yace istajibu rabbikum min qabli استجيبوا لربكم من قبل أن يأتيكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير يتيكو أمسى وأبجدنكو استجيبوا لربكم ku amsa wa Allah min qabli an ya'tiya yawmun tun kafin wata rana ta zo wanda la maradda lahu ba wanda ya isa mayar da ita min Allahi daga gurin Allah wa ma maza wa ma lakum min malja'in ko yawma izin ba ku da wata mafaka a wannan rana wa ma lakum min nakir ba kuma da wani mafaka ko wani mabauda koma faka akan wannan ya ce sa'ala sa'ilun bi azabin waƙe
bismillahirrahmanirrahim sa'ala sa'ilun bi azabin waƙe للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Allah maɗaukakin sarki ce sa'ala sa'ilun mai tambaya ya yi tambaya bi azabin waƙi dangane da azaba mai afkuwa mai faruwa lil kafirina ga kafirai Allah ya ce laisa lahu dafi'un ba wanda ya ise tun kuɗe musu wannan azabar da wannan tashin hankali ya faɗa a cikin suratul an'am yawma yaqulu kullum wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al-haqq na'am وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير Allah ya ce yau mai ya ƙulu kun ranar da zai ce kasance kawai kawai zai ce wa ranar ne ke kiyama kasance kawai sai ta kasance fa ya kunu sai ya kasance qauluhul haqq maganar Allah a wannan ranar gaskiya ne walahul mulku yawma yunfakhu fi sur mulki ya tabbata ga Allah a ranar da zai yi busa a cikin ƙaho alimul ghaibi wa shahada Allah shi ne masanin gaibi da kuma abin da yake bayyane da abin da yake ɓoye huwal hakimul kabir Allah shi ne mai hikima kuma shi ne mai ba da labari na abin da zai faru a nan duniya da kuma lahira ga baki ɗaya don haka dai Allah ce idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ay la kadhibata li wuqu'iha ba wanda ya isa ya ƙaryata afkuwarta labudda an takuna ba makawa sai ta kasance wa ƙala qatada malan qatada yace laysa fiha muthwiyatun mathnawiyatun wala irtidada wala raj'ata ba wanda ya isa ya mai da wannan rana ko ya dawo da ita ko ya yi ribas da ita ta ki afkuwa babu shi in ji malan qatada khafidatun rafi'a wato mai kaskantar da wasu mai kuma daga wasu ai takhfidu aqwaman ila asfali safilina ila aljahim tana kaskantar da wasu har kasa ta kai su wutar jahannama wa in kanu fi dunya a izza ko da yake a duniya ana ganin su manya amma da basu ba Allah ba kiyama sai ta dan kofar da su gaba daya wa tarfa'u akharina ila a'la illiyina ila an-na'im al-muqim tana ɗaukaka wasu kuma zuwa ga a'la illiyin mafi ɗaukakar aljanna ta illiyin ila na'im al-muqim ta kai su ni'ima wacce take dawwamammiya wanzazziya wa in kanu ko da sun kasance fi duniya a wannan duniya din wuda'a mutane ne kaskantattu wanda ba ɗauke su a bakin komai ba wa qala muhammad ibnu ka'ab muhammadu dan ka'ab yace takfidu rijalan kanu fi duniya a menene murtafi'ina tana kaskantar da wasu mutane wanda a nan duniya suna da ɗaukaka wa tarfa'u rijalan kanu fi duniya makhudina tana kuma ɗaukaka wasu a nan duniya wanda da a duniyan nan sun kasance kaskantattu sai Allah ya ɗaukaka su Allah ya ce idza rujjatil ardu rajja ai idza hurrikatil ardu taharika in aka motsa ƙasa motsawa da nufin a nannaɗe ta a jingine ta gabaki ɗaya ta harikar wanda ainihin wato a aka ainihin wato mun motsa ta aka girgiza ta fahatazzat ta raurawa wadqarrabat ko sannan kuma ta ainihin wato raurawa din bi tsuliha da dukkanin tsayinta wa izziha ko wa ardiha da kuma fadinta da fadinta da tsayinta duka sai Allah ya girgiza ta ya ainihin wato fitar da ita ولهذا قال غير واحد في قوله تعالى إذا رجت الأرض رجا أي زلزلت الأرض زلزالا إذا أكا جرجز قصا جرجز وادا نكن أعينهم واتو كأيتا يا بدأ ونقوليك يا أيها الناس اتقوا ربكم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah mahalicinku ubangijinku sai ce inna zalzalata sa'ati lalle girgizar ranar tashin alkiyama shay'un azimun abu ne wanda yake mai girma saboda haka Allah ya kira ta da wannan Allah ya ce wa bustatil jibalu bassa ay futtitat fattan aka nike duwatsu nikewa wa qala ibnu zaidin ay saratil jibalu kama qala kathifan mahila wato duwatsu za su zamanto kamar ƙura a barwatsarwa za a nike su ne ya zamanto kathifan mahilan wato abin da aka nike ya zama gari ana ɗibansa ana watsar da shi iska tana ɗibansa haka za a maida wannan ainihin wato duwatsu fakanat haba'an mumbatha kila a karihil gubari wato za su zamanto kamar wato ƙura da take tashi take watsarwa ba yusta'u thumma yadhhabu za ta daga shi ta watsar da shi ta zubar da shi fala yabqa minhu shay'un ba abin da zai saura na duwatsu haka za a nike su gaba daya a watsar da su gaba daya wa kila alhaba'u ay allazi yadiru minan nari idza taramat abinda ake nufi da al'aba shine idan an kunna wuta zaka ga wasu tartsatsi hakan nan suna tsiri suna tsiri hakan nan suna faduwa za a gansu kamar wuta amma daga sindira kasa he su bace a nemi wutar a nemi garwahin su a rasa to haka Allah zai mai da duwatsu yadiru minhu sharar wanda zaka dinga ganin sharar tartsatsun wuta fa iza waqa'a lam yakun shay'an daga ya afko a kasa idan ya tar hakan nan daga ya fada a ƙasa sai ka neme shi ka rasa babu wutar babu shi to haka Allah zai mai da ainihin wato a duwa wa ila al mumbathu ay alladhi qad zara'athu ar-rihu wa bathathu abinda iska ta diba ta watsa shi gabaki daya wannan shine ainihin wato fakanat haba'an mumbatha wa ila hadha mumbathan ka yabisi shajari allazi tazuruhu ar-riyahu wato irin abin da za a samu na bishiya ya kaɗe irin ganyen bishiya idan ya faɗo ya kaɗe din da za ga iska tana ɗibansa tana watsar da shi to shine abin da ake nufi da cewa Allah zai mayar da duwatsu wato kaɗaɗɗu wanda za su kaɗe ga baki ɗaya iska za ta dinga ɗibansu tana watsar da su saboda ba su da ƙarfi wa hadhihi al-ayatu wannan aya gabaki ɗayanta ka ikhwaniha addallati ala zawalil jibali kamar sauran ayoyin ne kamar yadda yake yake bayyanawa a cikin su cewa ga yadda zai yi da duwatsu da Allah madaukakin sarki yake cewa wa yas'alunaka anil jibali ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا yace wa yas'alunaka anil jibali suna tambayar ka dangane da duwatsu fa qul yansifuha rabbi nasfa kace Allah zai shafe su shafewa Allah zai nike su nikewa Allah zai tafiyar da su tafiyarwa fa yadharuha qa'an safsafan zai bar ƙasa ta zamanto fako madaidaiciya la tara fiha iwajan ba za ka ga wata karkata ko wani tudu da gangare ba wala amta haka kuma ba za ka ga wata kwana ba duk wani abu na doron ƙasa Allah zai lebur ɗinsa saboda kiyama za a tashi a gurin da haka Allah zai mai da ƙasa normal yadda ka san dandamalin kan tire ko kan bencin nan haka ƙasa za ta koma babu kwari ba rami babu tudu babu gangare ba kwane-kwane ba kaza ba kaza shine la tara fiha iwajan wala amta Allah ya ce wa kuntum azwajan thalatha a wannan ranar ne za ku zamanto dangi guda uku ayyan kasimun nasu yau malƙiyamata ila talasati asnafin Allah zai kasafta mutane zuwa rassa guda uku qaumun an yaminil arsh akwai waɗanda za su zama suna gefen al'arshin ubangiji na dama Allah ya sa muna ciki Allah ka sa muna cikin gefen al'arshin ubangiji na dama wa humul ladhina kharaju min shiqqi adam al-ayman waɗannan su ne aka fitar da su daga tsatsan annabi adam ta bangaren dama wa yu'tauna kutubuhum bi aimanihim za a ba su littattafansu da hannunsu na dama wa yi ukhadu bihim zatul yamin kuma za a kira su ta bangaren dama a tafi da su aljanna qala siddiyu malam siddi yake cewa hum jumhuru ahlil janna su ne mafi yawan yan aljanna Allah ka sa muna cikin su wa akharuna an yasari al'arshi akwai kuma sauran suna bangaren hagun din al'arshi Allah ya sa ba ma cikin waɗannan wa humul ladina kharaju min shiqqi adam al-aysar su ne wanda Allah ya fitar da su ta tsatsan annaba Adam ta ɓangaren ainihin wato hagu wa yi utauna kutubuhum bi shimalihim za a ba su littafansu da hannunsu na ainihin wato hagu wa yi ukhadu bihim za su shimal za a kama su ta ɓangaren hagu a tafi da su wuta wa hum ammatu ahalin nari wannan su ne mafi yawan yan wuta Allah ya sa ba ma ciki iyadan billahi min sani'i malan da kansa yace muna neman tsarin Allah daga aikin irin waɗannan mutane wa ta'ifatun to akwai kuma mutane kala na uku sabiquna bayna yaday rabbil alamin azza wa jal su kuma sun rigaya a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala wa hum akhassu su ne mafi kebantuwa wa ahaza mafi rabo wa aqrabu min asnafil min ashabil yami sun mafi mutanen dama daman nan daraja da kima da martaba a gurin Allah alladhina hum sadatuhum wanda yawancin waɗannan mutanen fihimin rusulu a cikinsu akwai manzanni wal anbiya a cikinsu akwai annabawa was siddiquna a cikinsu akwai siddiqai was shuhada a cikinsu kuma akwai menene shahidai wa hum aqallu abin nan menene adadan min ashabil yamin su kuma su ne yan kaɗan daga cikin ashabul yamin za a ainihin wato ciro su ولهذا دان haka ne Allah ya ce fa ashabul yamini ma ashabul maimanati ma ashabul maimana da yan dama dama su waye ne yan dama dama wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama da kuma yan hagu su waye yan hagu wasabiquna sabiqun da kuma wanda suka rigaya ula'ikal muqarrabuna Allah ya ce waɗannan su ne wanda suka rigaya su ne na kusa kawai abin da ake so ka fahimta a nan ranar tashin alkiyama mutane za su kasu kashe uku na farko su ne mutanen dama Allah ya sa muna ciki su waɗannan suna tare ne da Allah a ɓangaren gadon al'arshinsa na dama ɓangaren daman al'arshin Allah waɗannan su ne ‘yan aljanna kuma su ne gama garin ‘yan aljanna gaba ɗaya to sannan sai mutane kashi na biyu su ne ‘yan wuta su kuma suna ɓangaren hagun ɗin al'arshin Ubangiji malamai suka ce su ‘yan dama su ne wanda aka fitar da su daga tsatsan annaba adam na ina na dama ‘yan hagu ‘yan wuta kenan su ne aka fitar da su daga tsatsan annaba adam na ina na hagu to waɗannan su ne dama kashi guda biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu yan aljanna wasu kuma yan wutar sa'ira to kashi na uku su ne Allah ya ce wa sabiquna sabiquna wanda suka rigayi kowa to anan ne malamai suka ce suwa ake nufi wasu suka ce su ne waɗannan annabawa da manzanni da shahidai da siddiƙai da waɗanda suke cikin wannan kategori nasu to su su kuma sun mafi ‘yan dama-dama a gurin Allah su su ne farko-farkon shiga aljanna daga cikin annabawa da manzanni sannan sai ‘yan dama su biyo baya sannan ‘yan wuta kuma a sa su a wuta Allah ya tsare mu gaba ke daya abinda suka ya sa suka faɗi wannan suka ce domin Allah ya faɗa a wata sura ya ce thumma awrasna alkitaba alladhi nastafaina ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا na'am فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير me zai faru جنات عدن يدخلونها na'am يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق Mm.
متكئين فيها على الأرائك na'am Allah madaukakin sarki yake cewa thumma awrasna alkitaba alladhi nastafaina sannan muka gadar da wannan littafi ga bayinmu wanda muka zaba thumma awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina sannan muka gadar da wannan littafi ga wanda muka zaba daga cikin bayinmu ko sai ce fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda ya zalunci kanshi ma'ana dai ya samu kaɗan daga ciki kuma ya yi sakaci da wasa bai tsayawa abin yadda ya kamata ba wa minhum muqtasidun akwai kuma wanda yake matsakaici ina fata an fahimta ya yi daidai gwargwadon iyawarsa amma bai ya fi na farkon wa minhum sabiqun bil khairat akwai kuma wanda sun rigaya da alkhairi bi iznillahi da iznin Allah an gane magana da kyau ko sai ya ce me zalikal fadlul zalika huwa al-fadlul kabir wannan ita ce falala wacce take mai girma kaga kenan da as-sabiqul bil khairat da zalimun li nafsihi da muqtasidun dukkan su yan aljanna ne yasa sai Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha aljannar zama da dawwama za su shiga eh
جنات عدن يدخلونها مهم.
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا مهم.
ولباسهم فيها حرير jannatu adadin yadkhulunaha aljannar dawwama da zama za su shiga yuhallawna fiha min asawira min dhahabin za a yi musu kwalliya da ado da asawir da zahab zinare da azurfa an gane maganar da kyau ko abinda kawai muke so mu fitar kawai shine as-sabiqu bil khairat da al-muqtasidu da kuma menene waɗanda suka rigaya da zalimin li nafsihi da asabiqu bil khairat da al muqtasidu dukkan su yan aljanna ne to anan abin da ya kawo iskali a wannan aya ita wannan aya ta yi magana da asabiquna sabiquna ta yi magana ashabul yamin ta kuma yi magana asfa- ashabul shimar ko ashabul mash'ama to anan kawai abin da zamu cire shine su yan wuta ba sa cikin waɗannan katagorin na wannan ayar da yanzu muka ja su suna cikin wuta amma sauran guda biyun nan gaba ɗaya suna cikin aljanna a wannan ayar kuma da asabiqu bil khairati da zalimun li nafsihi da kuma muqtasidun dukkan su gabaki ɗayan su yan aljanna ne to sai malamai suka ce abinda ake nufi da wannan mutum idan dai musulmi ne ma damar musulmi ne bai kafirce wa Allah ba to ko da ya samu tangarɗa ta tarbiyya akwai yiwuwar Allah ya iya tsame shi daga wuta ya shiga cikin aljanna wannan shine zalimin li nafsi ma'ana ya zalunci kansa musulmi ne amma kuma bai tsaya ya aiki masu yawa ba ya yawaita ayyukan sabo wannan zai shiga wuta amma daga baya Allah zai fitar da shi akwai kuma muqtasidun shine wanda shi yayi imani da Allah bai kafircewa Allah ba kuma ya dage ka'in da na'in yayi ayyukan da suka fi zunubansa yawa to wannan kai tsaye ana zuwa lahira dan aljanna ne to sai kuma sabiqun bil khairat su ne manya-manyan bayin Allah irin annabawa manzanni wanda su kuma su a lahira su ne sahun gaba wajen samun rahama sai idan su sun samu ma kafin duk wani mutumin arziki ya biyo baya to haka malamai suka ainihin wato kasafta su Allah ya haɗa mu da su a aljanna don haka malam ya ce wa zalika ala ahadil qawlaini fi zalimi li nafsihi kama taqaddama bayanuhu wannan an gabatar ne a bisa ɗaya daga cikin maganganun dangane da wannan wanda ya zalunci kayin nasa kamar yadda bayani ya gabata والسابقون السابقون قيل هم الأنبياء عليهم السلام abinda ake nufi da as-sabiquna sabiqun sune annabawa Allah ya kara musu aminci wakila wasu kuma suka ce yusha bin nun wanda ake nufi da as-sabiquna sabiquna shine yusha danwa dan nun shine ake nufi sabaka ila Musa domin shi ya burgayi waye annabi Musa wa mu'minu ali fir'aun wasu fassara da cewa as-sabiquna sabiqun shine muminin nan da ya yi imani daga cikin mutanen fir'auna wanda ya tona musu asiri cewa suna shirin kashe annabi musa shi kuma aka ce sabaka ila isa ya yi gaggawa ko ya riga yi waye annabi isa wa ali bin abi talibin radiyallahu anhu wasu kuma suka ce abinda ake nufi da sabiquna sabiquna shine ali dan abi talib shi kuma sabaka ila muhammadin rasulillah ya riga yin imani zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama وقيل السابقون السابقون أي الذين صلوا إلى القبلتين wanda suka yi sallah zuwa kibla guda biyu ma'ana farko farkon sahabban annabi Muhammad wanda lokacin da suka musulunta ana sallah ana kallon ina baitul maqdis daga baya aka dawo ana kallon ina ka'aba to sune as-sabiquna sabiquna inji wasu malamai wakila as-sabiquna sabiquna ay min kulli ummatin dukkanin mutanen da suka zo da ayyuka masu kyau kuma suka dage to kawai su ake nufi a wannan aya ai awwaluhum menene rawahan ilal masjidi wanda yake farko farkon zuwa masallaci domin gabatar da ibada wa awwaluhum khurujan fi sabilillah wanda yake gaggawar fita domin ɗaukar kalmar addinin Allah wa hadhihi al-aqwalu kulluha sahiha gaba ɗaya waɗannan maganganun ingantattu ne fa innal murada bi sabiqina humul badiruna ila fi'ilil khairati domin abin da ake nufi da asabiquna sune waɗanda suka rigaya zuwa ga aikata ayyukan alkhairi kamar yadda Allah madaukakin sarki ce alarama wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin yace wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangijin kaga wannan ya nuna kowa da kowa ake nufi ba wasu keɓantattun mutane ake nufi da asabiquna sabiquna ba da haka duk wanda ya gaggawa zuwa ga neman rahama to sune asabiquna sabiquna kuma sune ula'ikal muqarrabun amma idan an ce an fassara ta da cewa ana nufin annabawa karka ce ba haka ba dan zai iya daukar wannan ma'anar in an ce manzanni ake nufi duk zai iya dauka amma dai idan ka dauke ta da dunkulalliyar fassara da ma'ana ana nufin waɗanda suka rigaya da dukkanin ayyukan alkhairi daga cikin bayin Allah duk wanda ya wuce ko ya kera sa'a cikin mutanen da suke ainihin wato aikin alkhairi to waɗannan su ne ake nufi da السابقون السابقون الله يتي أولئك المقربون wannan su ne na kusa da Allah fi jannatin na'im suna cikin aljannan ni'ima abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe da ni da ku Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh